الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار a yau muna ranar juma'a sha biyar ga watan shawwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da biyar ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatu cikin littafin آه الدرة المضية في نظم توحيد رب البرية وندا يشهر دسونا ألفية التوحيد وندا الشيخ العلامة محمد ابن آدم ابن علي الإثيوبي رحمه الله تعالى آه wanda wannan darasi shi ne darasi na talatin daidai mun tsaya ko kuma muna nan cikin alfasulu thani wal ishiru fi bayanin imani biliyomil akhiri wato fasuli na biyu wanda yake bayani akan abin da ya shafi wato yarda da gazgata wa da ranar ƙarshe ranar tashi alkiyama wanda malam ya tattauna abubuwa da dama wanda mun tsaya a baiti na ban manta ba baiti na ɗari biyar da arba'in da tara da yake cewa wa min humu mallahi saba na lahu bal yadkhulu jannata ni'ima za lahu to a wannan baiti muka tsaya za mu tashi a baiti na 550 daidai inda mala yake cewa sun mayu ja'u bi kitabil amali fihi alhaqiru wal jalilul mu'tali yu'ta bi man yashhadu min mala'iki a'azana Allahu min al-mahaliki يقتص للمظلوم ممن ظلمه بئس الجزاء حيث تقضى المظلمة تطاير الكتب وتنشر الصحف فمنهم الآخذ باليمنى شرف ومنهم الآخذ باليسرى ومن وراء ظهره وبئس من فتن ثم تس ثم تتنصب الموازين فمن قد ثقلت له فبالفوز كمن وإن تكن خفت فيا خسرانه نسأل مولانا غدا أمانه تو Malam ya ci gaba da bayani kan al'amuran da za su faru a yinin alkiyama bayan ya yi magana a kan wato hisabi ya yi magana kan abin da ya shafi al'amarin hisabi wanda zai auku a wannan rana da kuma yadda ya bayani kan cewa hisabin nan akwai waɗanda za a wa hisabi mai tsanani shine almona ƙasha akwai waɗanda kuma za a wa hisabi mai sauƙi Uh, ma'anar hisabi shine abin binciko abubuwan da bawa ya yi kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza to su ne za a binciko sai a haɗa wuri ɗaya to bayan an yi wannan abin da zai biyo wa baya a bancin shi shi ne mala ya ce sun sa'an nan yuja'u za a zo da bikitabil amali da wannan ayyuka na aiki wanda an ka haɗa wuri ɗaya tun da can dama an kalele ce bincike an bi diddigi kan duk abin da ka yi aikin alkhairi ko na sharri to lokacin da aka tara shi wuri ɗaya to wannan shine littafin mala ya ce sannan sai a zo da wannan littafin fihi ya tabbata a cikin wannan littafin na bawa alhaƙiru ƙaramin laifi ko ƙaramin aiki wal jalilu da kuma babban aiki ma'ana ba a cewa a bambance tsakanin babban aiki ko laifi babba ko laifi karami a komi kankantan aiki to za a zo da shi a wannan yana ishara zuwa ga faɗin Allah subhanahu wa ta'ala suratul kahaf aya ta 49 wa wudi'a alkitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا Allah ya ce wa alkitabu za a aje alkitabu littafi na bawa ko kuma littattafai na bayu sai zan al'in nan a listigiraƙil jinsi ta shigar da jinsin dukkanin littattafan bayi fataral mujirimina to a wannan lokaci Allah ya ce za ka ga kafirai waɗanda suka yi kasassaɓa suka zo da shirka suka zo da kafirci mushfiqina suna masu tsoro suna cike da tsoro min mafihi saboda abin da suka ga ya tabbata a ciki saboda har aikin da ka manta da shi sai ka gani wanda kai a tunaninka ma bai taɓa zo ma a zuciya ma ka yi shi ba to amma za ka gan shi a rana in ji Allah to sai su kafiran sai su ce ko mujirman ya ƙuluna sai kaga suna cewa ya wayi latana ya kai can amma da kajin mutum yana cewa wayo shi Allah ko ya ga bane ya halaka ya ga an samu matsala wai suna mamaki ba hazal kitabi me ya sami wannan littafin namu la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha bai bar karamin laifi ba bai bar babba ba sai da ya kiyaye shi ya zo da shi Allah ya ce wa waje duba amilu hadira sun riski duk abin da suka aikata ga shi halarci a gabansu Allah ya ce wala ya zulima rabbuka ahada kuma ka sani ubangijinka baya zalunta kowa duk abin da ka gani abin da ka yi kenan to amma nan duniya ba za a gwada maka aikin ba an ɓoye to amma ranar tashin kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce za a kawo maka shi a tattara maka shi a nuna maka kowa za a bashi nashi littafi sannan kuma ba wanda za a zalunta ta yadda abin da ba ka yi ba a saka maka shi ai ba duniya ake ba ko kuma aikin da ka yi na alkhairi sai a zare sai a rage duk ba za a yi wannan ba iya abin da ka gani iya gudunka iya ladanka to shi ne ma'anar wannan baiti sun mayu ja'u bi kitabil amali fihil haƙiru wal jalilul mu'tali wal jalilu da aiki mai girma al-ma'utali mafi maɗaukaki ko mai ɗaukaka babban aiki kenan da ƙaramin aiki da babban aiki duk abin da kai sai an zo da shi mala ya ce baiti na gaba yu'ta bi man yashhadu to yanzu ba an hisabi ba an tara laifin sannan an haɗa littafin wuri ɗaya to ta iya yiwa ya ce a'a shi ya musa ko ya ce a'a shi layi kaza ba na shi bane ko bai ma san yayi ba to yi uta za a zo da biman ya shahadu da wanda zai ba da shaida a kansa min mala'iki daga cikin mala'iku saboda su suka ɗauko rahoton duk abin da ka yi duk tasarrufatu ɗinka gaba ɗaya na rayuwarka shige da fice su suka rubuta shi sannan akwai masu tsaronka kuma to za su zo su bayar da shaida Allah ya ce a azan Allah Allah ya tsare mu min mahaliki daga abubuwan halaka shine miyagun ayyuka shi kuma wannan baiti yana ishara zuwa ga faɗin Allah ta'ala a suratu zumar a aya ta 69 zuwa ta zai kai 70 ya ce wa wuɗe alkitabu wa ji abin nabiyina wa shuhada'i wa ƙudiya bainahum bil haqq wa hum la yuzlamuna wa wuffiyat kullu nafsin ma amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alu Allah ya ce wa wuɗe alkitabu za a je ma kowane bawa littafinsa waji'a sai a zo da bin nabiyi na da annabawa wa shuhada da waɗanda za su yi shaida a kan duk abin da ka yi don suka ba da shaida shi kenan wa ƙudiya bai na bil haq sai a yi hukunci ko nan ka kai mutum ƙara wurin alƙali ka kawo shaida kaga ai shi kenan in dai shaidan na adali na kaga ai magana ya ƙare to akwai wuraren da mala'iku za su yi shaida wani gun kuma annabawa da kansu za su yi shaida don ya rage naka ba za ka karyata kai akwai tashin hankali ba Allah ya ce kuma ba wanda za a zalunta kowace rai za a cika mata a saka mata da abin da ta aikata ne duk abin da ka gani na sakamako to abin da ka yi ne kuma Allah shi ne ya fi kowa sanin abin da ya aikata bai bukatar sai ya zo da shaida ana kawo shaidan ne saboda cika adalci na ubangiji sannan kai a yanke ma shakka in ma wai kana tunanin laifin ba naka ba ne to ga wasu waɗanda sun fi kowa adala cikin halittun Allah sun zo sun bayar da shaida akan abin da ka yi to shi ne ma'anar baitin yi uta bi man ya shahadu min mala'iki a azan Allahu min almahaliki sai yi kutassu to daga nan za a dawo a yi kisasi ramuwa lil mazlumi ga wanda aka zalunta a bashi haƙƙinsa mimman zalama daga wanda ya zalunce shi duk wanda ya zalunce ka to za a zo da shi kai ma za a zo da kai sai a yi sai a kwato maka haƙƙinka daga gare shi na zaluncin da ya ma sai a bashi Malik ce bi isal jaza'u kai irin wannan sakamako a ce mutum ya zalunci bawa har a zo ana magana kisasi to wannan sakamako ya yi muni haisu lokacin da tuƙuda ake rama almazlama zaluncin da ya yi ga 'yan uwansa halittu don ba za a barka ka tafi haka kawai ba za ku iya tuna hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na abu huraira wanda ya zo cikin sahihi muslim wata rana sahabbai annabi ya tambaye su waye almuflis sai suka ce almuflis fi na malla jirhama lahu wala mata wanda baya da komai baya da kuɗi baya da kaya shi an mufulis sai ce a wanda almufulis cikin al'ummata wanda zai zo ranar tashin kiyama ga sallah mai kyau ga azumi mai kyau ga zakka mai kyau eh duk rukunin nan na addini na musulunci ya zo da su lafiya lau amma matsala te waya a ti ƙadisha ta mahaza ya zagi wancan wa ƙazafa haza yawa wancan ƙazafi wa akala mala haza ya ci dukiya wancan bisa zalunci wasa faka dama haza ya kashe wani ya zubar da jinin wani wadda raba haza ya bugi wani akan zalunci to duk waɗanda da ya zalunta za a ba su haƙƙinsu tun da yanzu lahira ba ibada ake yi ba to ya za a biya su shine fayu haza min hasanati sai a ɗebi waccan sallar da yi da wancan azumin da yake kuri ya yi to su za a ɗebi ladaddakinsu sai a ba wanga da ya zaga da wanga da ya zubar da jininsa bisa zalunci da wanga da ya ci dukiya ta bisa haram bisa yaudara haka za a yi tabi manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ce to fa in faniyat hasanatuhu illa da ibada shi ta ƙari kabla an yi ma alai kuma ga sauran bashi ga wasu da ya zalunta ba a biya su ba manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ce to anan a ukhiza min khatayahu ko akhaza min khatayahu sai Allah ya ɗauki zunubansu su waɗanda da ya zalunta fatsuri hata alaihi sai a dankara masa sun matsuri hafin nare sai a yi wuta da shi ishe samu kiyaye zalunci don wannan Allah ba zai yafi maka ba tunda haƙƙin baya ne labudda min alƙisas to gara ka bari mutum ya zalunce ka da kai ka zalunce shi ya fi ba wai wayo ba ne ko wayewa da sauransu a'a ba haka ba ne Allah ya kiyaye mu to shi ne ma'anar wa yuqtasu lil mazlumi mimman zalama bi'sal jaza'u haythu tuqdal mazlama sai ce taɓayarul kutubi to sai rarraba takardu yanzu kowa an riga an tara aikin sauri ɗaya an haɗa masa littafinsa ɗaya yanzu sai bayar da sakamako kamar a yi jarabawa ko idan aka yi jarabawa shi kenan aka fitar da natija sai a rarraba a ba jama'a to shi ne taɓayarun kutubu ko kuma yana iya zama yana ya ɗaukar fi'ili shi taɓayaru fi'ilun mubarin kuma yana ya ɗaukar masdari amma dai nan zamansa fi'ili shi ya fi saboda asalinsa ta taɓayaru ne an yi hazafin ɗaya daga cikin ta'un an gani to taɓayarul kutubu sai rarrabuwar littattafai na ayyukan bayi watun sharar suhufu kuma za a bayyana takardun da ke cikin littattafan a suhufu jam'u sahifa shine kamar a ce wannan takardat shi kuma a ce wannan shine littafi to kaga ai sai an buɗe littafin ne za a ga takardun sannan za a iya ganin kuma abin da takardun suke ɗauke da shi to dama littafin kowa asali rufe yake to sai a buɗe maka littafin sai a miƙa ma kuma abin ban mamaki kai za ka karanta abinka kowa eh ko baka taba ko baka taba zai ka karanta in ba karanta ba zai ka bala'iku na nan eh suna nan so haka shi wannan littafin da ake magana min awwalihi ila akhirihi sai ka karanta shi kuma gaban kowa ga subhanahu wa ta'ala ga annabawa ga manzanni ga mala'iku ga sauran halittu ga aljannu da sauran dabbobi hadda abubuwan da ka yi a ɓoye wanda nan duniya ba ka son kowa ya gani ko? kai kana ganin cewa ai ai ka ɓoye ka shiga cikin wata sutura nan za ka karanta kuma jaharan bayyane rana kaza na yi kaza rana kaza gashi kuma rubuce rubutun mala'iku baka je makaranta ba wannan kai ka san ta yi to to wajen bayar da littattafan mutane sun gasu kashi uku famin humul akhizu akwai wanda zai karbi littafin sabiliyum na da hannunsa na dama to wannan mala ya ce sharuf ai sharufa wannan ya samu ɗaukaka bai da matsala duk wanda haga ya karbi littafin shi da hannun dama to shi ya yi nasara Allah ya samu cikinsu ashabul yamini kenan wa minhumul akhizu bil yusra akwai waɗanda za su riƙe aikinsu da littafinsu da hannun hagu da hannun hagu wa minhum kashi na uku wara izaharihi ko wa min wara izaharihi daga ciki akwai wanda shi ta bayan gadon bayansa zai karbi littafinsa an ce za a shigar da hannayensa cikin ƙirjinsa sai sun fito baya sauraka an mai da hannaye ne baya to shi ta bayan zai karbi littafin shi to haka mutane za su kashi kashi gwargwadon dai ajin da kake gwargwadon laifin da ke cikin littafin sau da haka zaman littafin naka yana ɗauke da ayyukan kirki to shi zai sa ka karɓa da hannu a dama zaman kuma littafin ya tara miyagun ayyuka da laifuffuka to shi zai sa ka riƙe shi da hannun hagu ba za ka riƙe shi da hannun dama ba to wannan akwai ayoyi da yawa kamar faɗin allah ta'ala فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا to shi wanda a ɓangaren ashabul yamin insha Allah ta'ala zai samu hisabi mai sauƙi ba za a tsananta masa ba ƙarshe kuma zai shiga aljanna tunda wayan qalibu ila ahlihi masruran a gani amma wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi to wannan kan fa saufa kai da wusu bura to shi zaka je yana kiran halaka wayo shi Allah wayo shi kanshi ya halaka ya lalace karshe dai wa yasla sa'ira wannan hargowa ba za ta amfane shi ba za ta rage komai ba hmm? ba za ta rage komai ba to wata ayan kuma wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya to haka Allah ya kasa mutane gida uku wanda aka ba littafinsa da hagu bishimalihi da hannunsa na hagu saboda na daman bai aiki Allah ya rike shi na hagun kawai zai aiki ko ya so ya ba da daman bai iyawa an rike to shi kam za ka je na cewa ya laitani ya kai cuna ya halaka ta na gaba ne na lalace kai lam'uta kitabiya ni ba amma haɓar littafi na ba nawa ba ne da yana ɗan renin wayo ai wannan ba result ɗina ba ne wannan ba sakamako na ba ne saboda shi yana ganin wai yayi abin kwarai ko ba haka ba ne haka yake gani To, saboda haka gwargwadon kyawun aiki, gwargwadon yadda za a samu sauƙi. Haka an samu hadisai da suka tabbata akan haka, akwai hadisin da na Aisha. Wata rana, na na Aisha, kamar yadda Alibabu Abu Dawud ya rawaito, ta tambayi manzon Allah. Ta ce, wai ranar tashin kiyama mutum na tuna wani, kila a ce kamar babansa ko mahaifiyarsa ko abokinsa ko ɗan uwansa sai manzo Allah ya ce e to wasu wurare guda uku kam ba wanda ke ba wanda ke tuna kowa wurare guda uku wuri na farko inda mizan lokacin da za a auna aiki a ga wanne ne ya rinjaye kyakkyawa ko mummuna har sai mutum ya ga eh to zannan na da yanzu ta yi kila zai iya tuna wasu sai ya dinga tuna oh to abokina yanzu yana wani hali mahaifina yana wani hali mahaifiyata tana wani hali yanzu bayan shi ya san matsayinsa fa amma wannan lokaci bai tuna kowa wuri na biyu shine wa inda ta suhuf lokacin da ake raba takardun an gane dama sai an raba takardun sannan sai a je a yi awu za mu yi magana kansa nan gaba kaɗan to lokacin da aka ba kowa tun da dama abin rufe yake an sashi kamar cikin yan haka baka san me a ciki ba manzala ya ce to sai ya buɗe ya ga kyakkyawan sakamakon da a ciki in ya samu natsuwa to yana yiwa ya tuna wani an gane ko yawwa to ko kuma sai ya ga ta ina tunda an ce za a miƙa littattafan to sai ya ga ta ina na za a ba shi littafin in ya ga an ba shi ta dama shi kenan kamin ma ya buɗe ya riga ya san matsayinsa in ya ga an ba shi hannunsa na hagu to shi ya san yana cikin bala'i wuri na uku shi ne kan siraɗi ba wanda ke tuna kowa lokacin da ya hau siraɗi sai ya gangare to waɗannan wurare guda uku ba a tuna kowa kowa shafi ma zai saboda tashin hankalinsu da bala'in da ke ciki to daga nan yanzu shi kenan an raga an raba takardu an raba littattafai an raba sakamako eh kuma kowa ya ga abin da ya gani to ba hau gama ba sai an je an yi awo duk dai wannan kamala ce ta adalci shi ne ce sun mata sannan bayan abin da ya gabata tunsabul mawazinu za a kafa ababen awo skeli na awo faman sakulat lahu duk wanda ma'auninsa na alkhairi ya yi nauyi tufa bilfauzi kaman to shi kaman ya cancanta bilfauzi da samun rabo ita ce aljanna wa in takun khaffat in kuma kyawawan aikinsa wato ba ta yi nauyi ba ta yi rashin nauyi kenan fa ya khusranahu kai wannan ya hasararsa mai girma ya taɓi nas'alu maulana gadan amana muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wato ya ba mu amincin shi daga azabarsa wannan sun ce su malamai suka ce za a auna shi karan shi littafin a tsakanin takardun da a ɗauke da kyakkyawan aiki da waɗanda a ɗauke da mummunan aiki za a auna su bayan haka za a auna ayyuka aikin karan kansa da sallolin da kai da zakka da sauran abubuwa duka za a tara su wuri ɗaya sannan gefe ɗaya kuma a tattara miyagun ayyuka waɗanda ka yi to shi yasa ya zo da jam'i in ji wasu malamai wasu kuma suka ce a'a saboda a duba da abubuwan da za a auna suna da yawa to shi yasa Allah ya ce wa nadha'u al-mawazin al-qista li yawm al-qiyama fala tuzlamu nafsun shay'a Allah ya ce ranar tashi kiyama za ba aza mawazin kaga jam'u mizan kedan nuni suna da yawa sikelin ba guda bane wasu kuma suka ce la'akari ne da ayyukan suna da yawa akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza to shi yasa aka yi masa jam'i ba a ce wa na da'ul mizana ba sannan za mu ga wasu ayoyi kuma ba jami'a ake kawowa ba kamar wal waznu yawma iznil haqq sai aka kawo masdari hmm? a duk da mazari yana iya wakiltar jam'i yana iya ɗaukar kuma mufradi da sauransu to mahallin shahid dai akwai mizani wanda za a auna ayyuka abin da ya sa malam ya kawo wannan ko kuma malamai suke kawo wannan a babin aƙida duk abubuwan nan da muka karanta fa an samu wasu ƙungiyoyi da ke da awon musulunci waɗanda suka ƙaryata su cewa ba wani abu hisabi babu wani abu mizani babu wani abu sirabi irin su mu'tazila wayanda su yuqaddimuna al-aqala ala an-naqli su ko Allah ya faɗi kaza to sai in ya dace da hankalinsu sannan suke karba to sun ce yaya za a yi a auna magana yaya za a yi su suna kiyasa abin da Allah zai da abin da mutane ke yi. Tutun da ya faɗa sai ku yi imani mana. Allah ya ce za mu aza almawazin alƙisa kuma na adalci. Sai ku ba da gaskiya ku yi imani. haka akwai hadisi muttafaqun alaihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da haka. Ya ce kalimatani khafifatani alal lisan saqilatani fil mizani. kaga fil mizani kina ya nuni hatta magana sai an auna ya yanayin awon yake to Allah shi ya sanar ma kansa kai dai abin da ya rage naka kai imani ko to to wannan kenan faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika allazina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yazlimun to haka dai za a rarraba sau da haka kowa ana buƙatar kamin ya kubuta to kyawawan ayyukansa su rinjaye miyagu to daga nan an gama awu aikin alkhairi ga wanda zai rinjaya ya rinjaya aikin sharri ga wanda zai rinjaya ya rinjaya to daga nan ya ce yansarifun nasu mutane za su juya litilka zulmati zuwa tunkara wata duhu akwai wani duhu wanda yake dumfara sirati shi yasa ya ce duna siratin lahi shi wannan duhun yana wato gaban ko kamin sirati yana dabra da sirati ƙadi azulamati ai azulamati ne wanda wannan duhun ta riga ta ta yi masiraɗin duhu kuma shi siraɗin nan kamar gada yake an ɗora shi saman wuta ƙasa gare shi akwai jahannama sannan aljanna na can gaba sai ka ƙetare shi sannan za ka shiga aljanna to duhu a gare shi babu haske ko kwaya ɗaya don kaka ɗauka tun da an gama awo kaga kayan nasara ya shi kenan to har yanzu akwai saura har yanzu baka shiga aljanna ba to shi wannan duhun gwargwadon imaninka gwargwadon hasken da zaka samu saboda haka kowa imani ne shi a matsayin fitila gare shi kowa idan imanin kana da ƙarfi to za ka ga haske kuma ka ga inda za ka ɗan tattaka lafiya lau ba tare da ka samu matsala ba an gane ko? to Allah ya samu wani lafiya sai ce yi furaku to anan inda wannan duhu lokacin da za a hau gada ta siraɗi. Mala ya ce, Yufuraku za a rarrabe baina mu'minin tsakanin mumini wa baina munafaka da wanda a gidan duniya ya yi munafunci. Ya yi munafunci kamar yadda manzan Allah da kansa ya faɗa. Sallallahu Alaihi Wasallam. ya ce, Allah subhanahu wa ta'ala zai kira mutane ranar tashin kiyama a wato su zo su hau siraɗi a cikin duhu to in suka zo kowa gwargwadon imaninsa za a ɗan yan mai haske wannan hasken kuma shi zai in babu shi ba a iya tafiya ba a iya hawan siraɗin to haka ya ce shi ma munafuki za a ɗan yan masa shi ma yana da nashi haske ko amma hasken ba zai wadatar da shi ba saboda ƙarewa zai yi an ce farkon lamari za su hau siraɗin sannan kuma za a ba su hasken sai sun ga hanya sun ɗan tattaka suna tafiya suna tafiya to duk wanda ba mumini ba haske ne zai shafi sai wancan duhun ya dawo sai ya dawo kagan ya dawo ina magana tafiya ba magana tafiya ko? to Allah ya ba mu wannan haske to sai ce waman nafaka min ahli shiƙaƙi daga cikin ma'abuta saba ma manzan Allah yadda suka saba ma manzan Allah ko suka saba ma tauhidi wal fitan da ma'abuta fitina waɗanda aka jarrabe su da fitina ta kafirci da shirka ولنبينا أتانا الخبر في ذلك اليوم العظيم الكوثر أي والكوثر ƙoramar da ake kira alkausaru mai tarin alkhairi linabiyina ta tabbata ga manzon Allah annabinmu a tanar khabaru kuma nassin a hadisi ya zo mana da shi fi zalikal yaumi wanda za a baiwa manzon Allah a wannan yini al'azimi wanda yake mai girma. Wanda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama a wasu ruwayoyin aka kira shi da alhaudu, alƙur'ani ya kira shi da alkausar, inna a na kalkausar, da wasu ce da abu ɗaya ne, illa iyaka an yi saɓani, wasu ce a filin ƙiyama ƙoramar take. saboda za a yi ƙishi ruwa tunda kaga waɗanga abubuwa da an ka faɗa ai kaga ayyuka ne eh za a wahala sosai ga zafin rana ranar ma za a yi ƙasa da ita kusa ga kawunan mutane to mutane suna buƙatar ƙishi ruwa so duk wanda ya sha wannan ƙorama manzo Allah ya ce ba zai sake jin ƙishi ba to amma akwai wasu wayanda aka fitine su da bid'a za su shige cikin rigar ahli sunna amma sai mala'iku su kore su da bai ce ai jama'a ta ne ce ai sun canza sun canza addinin ka bayan wucewa sai na bai ce to a ƙara yi nesa nesa da su to shi yasa kake yayi bid'a bid'a ba ta da kyau sai ce yumiddu yana yin ƙari wato ƙorama ba ta faƙewa daga ka ce to ai mabiya annabi suna da yawa ko ai za su iya shanye ƙorama ya ce a yi da za ta dinga ƙari tana ta ƙari tana ta ƙari muka siran kuma manzon Allah yana mai yawaita haudahu wannan ƙoramar tashi faman shariba duk wanda ya sha wannan ƙorama la ya zuma'u baya sake jin ƙishirwa kuma yanzu min mihan daga wannan lokaci shi ya kubuta daga fitintinu ko jarabobi na rayuwa wasu malamai sun ce alijanna take wasu kuma sun ce a filin kiyama to duka dai an yi saɓani wasu sun ce biyu ne shi alkausar yana alijanna shi kuma alhaudu shi ke farfajiyar alkiyama to Allah alam dai haka malamai ke ta saɓani to duba da lokaci to ga sifofinsa ya ce abradu min salijin ruwansa shi wannan kausar ko wannan haudu ɗin ya fi ƙanƙara sanyi wa ahala min asal ya fi zuma zaƙi min labanin abu yadu ai abu yadu min labanin ya fi nono haske ausafun duk waɗanga dai sifofi ne da suka tabbata ga shi kausar ɗin hulal wanda yake sifofi ne na ado za ga ɗan adam yana son su yana son abin sha a ce yana da sanyi ko yana da zaƙi kuma yana da haske ma'ana yana da tsafta to shi yasa yace ausafun wannan sifofi ne da suka tabbatar mashi kausar ɗin hulal kuma wanda dukkan su sifa ce ta ado da ƙawa atyabu min miskin kuma ya fi miski daɗi turaren miski lahu awani kuma ba zuwa aka yi kawai a'a yana da kwanna ko abin nan ko fufuka da aka daza bakin kawai da ka zo sha ɗaya za ka yi an ce ba ma sai ka ɗiba ba a cike suke sha ɗaya za ka yi kuma ba su ƙarewa shi yasa ya ce can yi middu haudahu mukassara an gani saboda haka kofin da ka ɗauko za ka sha baka ishe shi don baya ƙarewa zai dinga daɗi yana ta ƙaruwa kana sha yana ƙaruwa kana sha yana ƙaruwa sai ce ka an jumi sama'i yawan su kamar yawan taurarin sama kago ga taurari na da yawa kai ni'mal hani ma dalla da wannan abu mai sa farin ciki yanzu wanda ya same shi zai yi farin ciki shine alhani abin da zai sa ka farin ciki ya daɗaɗa maka rai to sai ce sun masiratu yanzu daɗa an gama da ƙorama to kawo baitocin nan da ya kamin siraɗi kamar ya karkata ne zuwa ga malaman da suka ce a ƙoramat a farfajiyar kiyama take kenan sai an sha ƙoramat ce ma sannan za a hau siraɗi sannan a yi magana shiga aljanna to shine ya ce summa bayan waɗanga abubuwa da suka gabata a siratu sai wannan gada ba'adu za ta zo bayan duk waɗancan abubuwa sai ce yudorabu za a azata ayyu ja'alu shine ma'anar yudrabu ala matani jahannam za a dora ta saman jahannama by mistake kana samun matsala wuta kai wa bi isa manzila kai jahannama ta yi muni a ce ita a saukin bawa mugun masauki kenan sai ce yariduhun nasu dukkanin mutane za su tisgo masa ma'ana za su haushi bi ƙadaril amali kowa gwargwadon aikinsa kowa gwargwadon aikinsa don abin da addaban da tsoro malamai suka ce kuma waɗancan ayyuka da aka gama hisabi aka gama aune-aune da sauran abubuwa to kowa za a tattara mai ya tsallake sarari da shi wanda zai shiga aljanna ya shiga aljanna da abinsa wanda kuma dama wuta zai shiga to shi ba yadda za a yi ma ya tsallake siraɗin ba yadda za a yi kowa to wasu sun ce a kowa gwargwadon girman laifinsa to gwargwado da za a ƙara mai girma don ba ka ce to ai na yi ƙarami kila laifinsa ya fi garin nan girma wadda da haka ɗauka ce zai sai a ƙara mai girma ya zamo babba sai ya hau siraɗi da shi to cewa an nasu anan ya nuna kowa shi yasa Allah ya ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya kowa to mutane kashi kashi ne na jin akwai wanda zai kubuta ba zai halaka ba musallamun ko zai zama abin kubutarwa shi zai samu dai ya gangare haka dai wa makhdushun akwai wanda shi ma zai samu ya tsallake amma ko da zai kai ƙarshe ya samu rauni saboda kansa raɗin an ce akwai wasu ƙugiyoyi na ƙarhe kamar mashuna suke an gani to kana samun matsala kila ka ɗan faɗi ko ka taka ba daidai ba za su yage ma naman jiki to wani ko da zai kai duk jiki ne jini na duka ya samu rauni amma wani zai tsallake lahiya lau musallamu ba ka ganin shi da kowane irin tambo to shine makadushin yali wal akharu na uku mafi halaka kenan al makadusu shine abin tarawa fi jahannama shi cikin jahannama shi bai ma samu ya kai karshen ba ma maganar rauni ake ba zai zama wanda za a har hada da su ai al majmu shine al makadusu wal anbiya'u a wannan lokaci al anbiya annabawa ta kulu suna cewa sallim sallimi Allah ka kubutar Allah ka kubutar su kansu addu'a suke yi ba saboda tsoro su da ma'adda certificate ta shiga aljanna to ballantana kai baka sani ba ma za ka tsallake ko ba za ka tsallake ba kazal mala'ikatu haka su ma mala'iku za su dinga cewa sallim sallim sallim sallim sallim sallim mala'iku da kansu mala'iku da kansu an gane ko? to akwai wani abu da ake yi dab da shiga aljanna shi ma ana kira ne da alƙiswas amma shi ana yi ne na tsakanin 'yan aljanna kawai an gane dukkaninsu aljanna za su shiga kuma sun samu sun tsallake gada da wanda ya tsallake da rauni da wanda ya tsallake lafiya lau shi wannan ba farfajiyar kiyama za a yi shi ba sai an tsallake sirati kamin kowa ya shiga aljanna to za a zo a yi kisasi tsakaninsu shi ne ce wal kisasu min ba'adi min ba'adi za to kisasi zai biyo bayan wannan tsallake sirati din laisa lahu manasu kuma ba ya da mafita dole sai an yi shi an gane so za ka irin kawa abokinka karya misali ko kuma ya baka aro ka yaudare shi ko ya baka amana ka abin nan amma abin bai kai kuma a ce kila ba zai kai ka aljanna ba
ya haƙuri kai
to duk da wasu na cewa a irin da yan laifuffukan gane na ƙanana
an gane kamar ka ɗan harare mutum ko ka ɗan mai tsaki misali ko ka ɗan watsa mai ƙasa
ko miyau ko majina irin yan ƙananan wa'annan abubuwan e to sai an yi ramuwa za a kira shi kai ma a kira ka a yi ramuwa a yi kisasi sannan daga bayan an tabbatar da kowa bai bin kowa ba shi sai a ce ku shiga aljanna shi wannan ga ya aljanna za a ba shi
fi ma jara cikin abin da ya gudana tsakaninsu min almazalimi na zaluntar juna allati wannan da kadi sabakar ta gabata a duniya ma bai na ahalil jannati amma wannan ana yi ne ga yan aljanna ba da dan wuta ba shi dan wuta tun bai ma samu ya kawo nan shi ya an baro shi a baya shi duk abin da za a yi mai a farfajiyar kiyama za a yi shi na hisabi da kisasi da sauransu
Allah ya samu wani lafiya to nan za mu dakata insha Allah sai wani sati sai mu tashi a baiti na gaba kiyama akwai abin ban tsoro kowa ya kokari ya tanadi guzuri mai kyau wanda zai farin ciki da shi ranar tashin alkiyama kuma mafi kyau abubuwa biyu ne haƙƙin da ke tsakaninka da allah ka yi ƙoƙari ka san cewa ka biya sannan haƙoƙin da ke tsakaninka tsakaninka da mutane don kowa ba zai rasa wannan ba kowa muddin dai kana rayuwa cikin halittu to dole a samu akwai wasu hukuk da a saman kanka ko na 'yan uwa ko na iyaye ko na abokai ko na ga sunan dai da ana iya samu ko kaga sai ka yi ƙoƙari ka ga cewa ka abin nan ka kiyaye sannan wanda ka ci kuma ka yi ƙoƙari ka ga cewa ka biya Allah ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته